بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar Laraba wadda ita ce safiyar goma ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 daga masallacin mu na Darul Haris Salafiya da ke Zaria a Najeriya makarantar Mal Albani Zaria Allah ya gafarta masa inda muke darussa masu taken majalisar ramadana na shekara ta 1445 wannan shine kaset na 21 cikin jirgin waɗannan darussa masu albarka insha Allah a inda muke tattaunawa daga littafin akhba'un wa mafahim fi shahri ramadana yajibu an tusahhah malam ba Musa yana mana magana akan zai mana magana akan mas'ala ta 27 inda yace ma hukumu salati tarawih jama'atan ليلة العيد وتسميتها بالليلة اليتيمة ما hukuncin yin sallar tarawih daren idi bayan an ga wata na sallah ko bayan an kai azumi na talatin sannan kuma sai a kirayi wannan dare da suna daren marayan dare malam yace aljawabu wa minallahi astamiddu al'auna was-sawab hadhihi al-lailatu laysat min ramadana dare idan an ga wata idan an ga watan sallah ranar da aka yi azumi 29 ko kuma an kai azumi 30 to wannan daren da zarar na ta faɗi wannan daren baya cikin ramadan wa inna ma hiya min shawwal yana cikin shawwal wa ihya'u hadhihi al-lailati hadhihi al-lailati bil qiyami jama'atan yu'tabaru min al-bid'a a ce za a zo a yi ibada ta hanyar wato tsayi da jam'i na sallar ashan ko tarawi ko tahajjud a wannan dare to bid'a ne idan mutum ya so a gida mafi karanci yayi wuturi ko ya tashi wata ibada wannan shi kadai an koma normal kenan babu jam'i na tarawi wa qad yastadillu man yaf'alu hadha yaf'alu mithla hadha bi hadisi waɗanda suke aikata wannan bid'ar suna kafa hujja da wani hadisi shine hadisin man ahya lailatayil idaini wanda duk ya raya darare guda biyu na karama da babbar sallah lam yamutu qalbuhu yawma tamutul qulub zuciyarsa ba za ta mutu ba a ranan da zukata suke mutuwa haka ake karanta wannan hadisi malam yace hu hadithun mawdu' hadisi ne na ƙarya akhrajahu al-asfahani fi at-targhib al-asfahani shi fitar da shi a cikin tafin shi at-targhib wanda targibu tarbiyyar al-asfahani wanda kuma a cikin isnadinsa akwai Umar ibn Harun al-Balkhi wanda kazzabun malamai sun ce makaryaci ne ba a karban hadisin sa Ibn Majah ma ya fitar da wani rafazi daga Abu Umama na man qama lailatul idaini muhtasiban lillahi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub shi ma dai duka san makal ne a cikin shakuri baqiyatu dan Walid wanda mudallisi ne ya an'ana shi al-Imam al-Iraqi a cikin Takhrijul Ihya yace isnadi ne mai rauni akwai wani lafazi ma daban wanda ba wannan ba wanda shi kuma yana dauke da wani mutum muttaham bil kadhib shine Marwan ibn Salim da haka ga jam'u min al-a'imma irin su al-Iraqi din Ibn Hajar a cikin Talhisul Khabir da Ibn al-Jawzi a cikin Al-Ilm Mutanahiya da Nuruddin al-Haythami a cikin Majmu'ul Zawaid da makamantansu duk sun tafi akan raunata wannan hadisi da itibarin cewa batili ne ba za a yi aiki da shi ba saboda bai zama hujja da za a kawo wata ibada wa bina'an ala hadha alhadith almawdu malan yace to akan wannan hadisi na ƙarya ne fa tajidu kaseeran min alkhutaba'i wal wa'ad yalhajuna bi hassin nas ala taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala bi ihya'i laylatayl idayn zaka samu masu wa'azi da masu huduba da masu karantawa a cikin ramadana an kusa da ƙarshen azumi sai mutum zai nasiha a hudu ba ko furi hudu ba ko wa'azin mako ko wajen tafsiri ko amsa fatawa ko a gidan rediyo sai kawai kaji yana cewa ai akwai ibada da ake ta musamman kaza kaza kaza kaza yana jin wannan hadisi wannan barna ce a cikin addini fayulhibuna almasha'ir su harzuka tunanin mutane wal ahasis bi hadhihi al ahadith al batila su harzuka mutane su kwadaitar da su aiki da wannan hadisi wanda suke marasa inganci wala yaktafi haula'i bi hassin nasi ala zalika ba sa tsayawa akan kawai su kwadaitar da mutane game da aikata haka bal yansibunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama har ma sai su danganta su ce annabi ne ya faɗa fadlan an mashru'iyyatil amali bihi bayan sun ce addini ne wa da'awatin nasi la tadbiqihi bayan sun kira mutane zuwa ga aikatawa kuma su ce annabi ne aga cewa annabi ne ya ce ayi babban matsala ce to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tankiya a cikin hadisin mutawatiri game da wanda ya danganta mishi hadisin da bai bai ji ba bai gani fayambagi an yuqala hadhihi al-laylatu min jumlatil layalin lati tashmaluha al-adillatu al-amma fi fadli qiyam ramadan qiyam al-layl yace amma dai da haka mu san da cewa gama garin dare da suka zo akan halascin mutun yayi ibada kowanne dare cikin dararrakin shekara to ya hada da wadannan dararrako amma bai ba su wata falala ta musamman ta fuskar ibadar dare ba ko kuma ta fuskar yin jami'i dan yin ibadar ba qala al-allamatu al-albani rahimahullah shaykhul albani yake cewa a cikin abda'ifa kenan yace qala ibn al-qayyim rahimahullah fi hadihi ibn al-qayyim ya fada cikin zadul ma'ad fi hadihi khairul ibad yace fi hadihi sallallahu alaihi wasallama lailatul nahr min al-manasik game da wato shirye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ibadar da yake yi a daren babbar sallah yace thumma nama ibn al-qayyim yake cewa sai kuma annabi ya kwanta bacci hatta asbaha har asubahi tayi walam yuhyi tilka al-laila bai rayar da wannan dare da tsawaita ibada ba kawai wuturi yayi sai kwanta bacci wala saha anhu fi ihya'i lailatil idayn shay'un babu abinda ya tabbata game da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wajen raya waɗannan dararku guda biyu wannan yana cikin zadul ma'ad a cikin juz'in shirbi malam yace wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah al ahadith allati tuzkaru fi qiyam lailatil idayn kadhibun ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama wallahu a'lam hadisan da ake ambata cewa mustahabbi ne a yi ƙiyamun laili a daren ƙarama da babbar sallah malam ibn timiya ya ce ƙarya aka ƙera aka ƙirƙire ta aka danganta wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah shi ne mafi sanar da wasu ila shekhu ibn uthaymin rahimahullah ha ila yau an tambayi al'allama muhammad ibn salih al-uthaymin Allah ya gafarta masa hal kana rasul sallallahu alaihi wasallama yuhyi lailatayil idaini bil qiyami au qira'atil qur'an shin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana raya daren karama ko babbar sallah da karatun alqur'ani ko tsayuwar dare ko sallah wa hal yujadu hadithun litarghib fi qiyamatil latani shin akwai wani hadisi da yazo da haka fa ajaba sai ya amsa da cewa fahuma fihima ahadithu da'ifa fi fadli ihya'ihima akwai hadisai da suka zo game da falalar raye daren rakun amma masu rauni ne amma min fi'ilir nabi sallallahu alaihi sallama wa amma min fi'ilir rasul sallallahu alaihi sallama falam yakun yaf'alu dhalika lam yakun yuhyi al-layla wa ma qama al-layla kullahu illa fi layali al-ashr al-akhirati min ramadan yace shi kam annabi sallallahu alaihi sallama aikace bai aikata ba baya raya wani dare ya raya shi gaba daya banda dararrakun goma nan na ƙarshen ramadana raja'a lailatul qadari yana raya su saboda fatan samun daren kaddara fa innahu kana sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashr ahya al-layla kulla nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman ƙarshe suka kankama yana raya dare gabaki daya wannan yana cikin fatawa nurun ala darb na al-uthaymeen a cikin juz'i na shida qultu malam ba musa yace ولا يفهم من هذا أن أن ليلة العيد لا يستحب قيامها bawai ana cewa an hana kar mutun yayi wata ibada bane bal qiyamul layli mashru'un kullu laylatin kowane dare kana iya yin ibada lailatul eid min dumnil layali tana ciki ita ma lailatul eid din ba abinda ba a so ka kebance ta da wata ibada ta musamman ko kuma kai jami'i wa hadha bi ittifaqil ulama malamai sun hadu akan haka innamal maqsudu أن الحديث الوارد في فضل قيامها ضعيف وصلاتها جماعة بدعة حديث da yazo ya faɗi falala ta musamman don yin ibada a wannan dare yana da rauni sannan kuma yin sallah a wannan dare ta jam'i kamar yadda aka yi a cikin dararrakun ramadana wannan kuma bid'a ne sai mu ƙara mu kuma da cewa a nan kuma yankin ƙasashenmu kuskure ne tunda mutane ba su san kan lissafin ba ne ba sa itibarin shi a matsayin daren sallah suna ganin cikon daren ramadan ne sai suke yin abin nan tarawih a ciki saboda wannan kaga kuskure ne na fahimta shi yafi sauki shi sa da aka gane yanzu ga da an dina kamar da muka ambata a darasin malajiya da ba a fara ashan sai an kai azumi daya saboda kuma kaga an an an gibar dare ɗaya kenan sannan da aka ga wata kuma azumi na ƙarshe kuma za a ƙara yi kaga an shiga cikin shawwal kenan to wannan kaga kuskuren lissafi ne mutane a a nan kasashen mu ba su fahimci lissafin cewa dare shi ke gabatar wuni ba sai daga baya-bayan nan da ana ganin kamar wuni ne ke gabatar dare saboda ko an haifi yaro za a lissafa shi da wunin da ya wuce na haifi yaro da ne kwan da wunin da ke zuwa ko mun fahimta kun gada haka yake wallahu alam malam yace as-su'alu thaminu wal 20 mas'ala ta 28 ma halu hadith shahru ramadana mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi wa la yurfa'u ila Allah illa bi zakatil fitr wai azumin ramadana da mutum yake yi ana rataye shi tsakanin sammai da ƙasa ba a isar da aikin zuwa ga Allah sai in ka fitar da zakafi da kai wanda duk bai fitar ba tuna shi yana nan a riga tsakani kenan wannan wani hadisi ne shi ma mai rauni malam yace aljawabu wa min Allah astamiddu al-auna was-sawaba حديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض وتر رمضان ينا راتي تكان سمي دكسا ولا يرفع إلى الله باء لغا أيكن سزوا غا الله إلا بزكاة الفطر سيد زكف الدكي حديث ضعيف نرونيني رواه الضياء في المنتقى والديلمي في مسند في مسند الفردوس ولنا معلمي سكرويتوشي an jabirin radiyallahu anhu daga jabiru daga jarir ko ibnu abdullahi al-bajali Allah ya kara masa yadda wannan hadisi yana cikin diya bin nan al-muntaka ta ad-diya da kuma dailami da wasu malamai shekul albani ya raunata shi a cikin silsilar da'ifa saboda cikin sadansa akwai muhammad ibnu ubaid wanda majhuli ne kafin a shawar albani ma akwai malamai da dama da suka ranta hadisin irin su ibn jauzi a cikin ilal irin su ibn hajar a cikin lisanul mizan irin asyuti a jami'ul saghir irin almunawi a faidul qadir da shawar albani kamar da muka ambata da uthaymin a cikin wasu darussan shi haka hadisi ne mai rauni kwarai da gaske ba za a yi itibarin sa wajen kudurce wannan abin da yake faɗa ba da shawar albani ya kawo hadisin ya wani taliki da yake cewa قال الألامة الألباني رحمه الله ثم إن هذا الحديث لو صح wannan hadisi in ma da ya inganta lakana zahiru dilalati ala anna qabula sawmi ramadana mutawaqqafun mutawaqqifun ala ikhraj sadaqatil fitr faman lam yukhrijha lam yuqbal sawmuhu wala alam ahadan min ahli al-ilmi yaqulu bihi yadda dukkanin mutane suke yin azumi gaba daya ai ba dukkane suke fitar da suke fitar da zakat da kai din don ka ce duk wanda ya azumi ba za a karba ba sai ya fitar da zakat da kai to ina ma kuma waɗanda ba sa iya fitarwa su masu karba na ma kuma su inda kaga zahirin hadisin abin da yake nuna kenan ko bai istisna'in yace in banda talakawa ba wanda su ma su yi musharaka a cikin azumi albani ya ce to ban san wani mutum a cikin malamai da ya faɗi wannan magana aqulu hadha wa ana a'lamu anna ba'd al-muftina shekul albani ya ce ina faɗan wannan alalan na san wasu daga cikin masu bada fatawa yanshuru hadha al-haditha ala an-nas yana yada wannan hadisi bar inganci tsakanin mutane kullama ata shahru ramadan kowace shekara sai yayi wa'azi da hadisin wadhalika min at-tasahul alladhi kunna natma'u في أن يحذر, يحذر الناس منه فضلا أن يقعوا فيه هم أنفسهم yace wannan yana daga cikin sakacin da ake fata mai wa'azi shine zai mutane tankiya ya musu gargadi ya ce kar ku yi aiki da hadisi kaza saboda ya da rauni to sai zama kuma shi yake yada hadisi kaga mai dokar bacci ya gingidi kenan qultu malam ba Musa yace amma hukumu zakatul fitri fa wajibatun bin nas wal ijma zakar kuno a da ake yi a ƙarshen ramadana yace to ta wajaba ga duk wanda yake da hali da nassin hadisai da kuma ijma'in malaman musulunci فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا فرلنتا ومسلمي غبا ɗayan su fitar da zakka fidda kai za mutun zai bada sa'i daya da dabiyu ko sa'i daya na sha'iri ko wannan za a baiwa za a lissafa mutanen gida da bayi da ‘ya'ya duk mutanen gidanka za ka lissafa yawansu su waye mutanen gidanka su ne duk masu cin abinci a gidanka wanda suke ƙarshen ikonka suke cin abinci ko da a daidai sanda ake fitar da zakar ko nan ba sa gari kama ce wasu sun yi tafiya ko sun je umara ko suna boarding school ko ba gari ɗaya kuke ba kai kana aiki a abuja su suna yola ko suna sokoto duka inda kai kake ciyar da su suna cikin lissafi haka kuma duk wanda ya riski watan ramadana ko da ya mutu a cikin ramadana bai riski ranar sallah ko kuma an haife shi kafin faduwar ranar ƙarshen ramadana jinjiri kenan sabon jinjiri wanda aka haifa ranar 29 ko 28 duk suna cikin lissafi inda a gidanka yake da mata da 'ya'ya in kana rike wasu marayu to har da su in akwai ta kanwa matakar da take zama a gidanka har da ita in akwai mai gadi wanda yake gadi a gidan kana ba shi abinci da direba haddashi in akwai almajiri shi ma haddashi duka mutanen gidanka laka fitan musu in akwai bawa to shi ma hadda bawa wa zakari wal unsa mazansu da matansu was saghiri wal kabiri da manya da yara minal muslimina cikin musulmai don Allah ya jarabce ka akwai wata kuku a gidanka arniya to banda ita kaga ita ba ta azumi ba ta abin balantana ce damar tsarkake azumin ta ne ko direbanka na ofis da kuke yake zana gidanka kafiri ne to ban da shi ko kuma mutum irin irin irin yan boko ya je a wurin kafira hanyar da bata musulunta ba to ita ma ban da ita duk dai indai akwai wanda ba musulmi ba a gidanka to shi an tsame shi wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila as-salah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fitar da ita kafin mutane su fita zuwa sallah wato aqsa mudda na fita zakkar kono shine ranan sallah da safi amma ana iya fitarwa gabanin nan da kwana ɗaya ko biyu ko makamanci haka sai dai mu kula wanda zai fitar kafin ranar sallah to shine wanda in ya fitar ba talakan zaka ba ba zaka ba wasu masu tarawa ne ƴan kwamiti sa'i ko su ƴan volunteer za su tara su raba wa mutane saboda in ka in ka ba talaka zaka iya zaka iya fitarwa yanzu dinnan kana da shi an yi azumi goma yau za ka yi fitarwa idan akwai wani kwamiti a unguwa ko a masallaci ko a wata alƙarya wanda suka ɗauka wa kansu suna karɓa su tara su kuma nemi suwaye wanda suka cancanta su ba su za ka iya ba su ko yanzu ne amma ba za ka ba shi talakan ba a yanzu da sunan ka ba shi zakafci ta kai saboda in ka ba shi yanzu zai cinye kafa ranar sallah to ba a cimma burin da ake nema ba sauraka wanda ya fitar kafin ranar sallah da kwana ɗaya biyu ko kuma kamanci haka to ya bai wa masu kwamiti ne shi tana za ka haɗa nasoshin na abu hurera ɗin can da shaɗan ya yi satan abinci ɗin na fata mun gani rahul bukhari wa muslim wa fi lafdin akhar faradar nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri aw qala ramadan nabi ya farlanta sadakan shan ruwa ko sadakan ramadana ala zakari ga namiji wal unsa da mace wal hurri da da wal mamluki da bawa sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir wato sa'i guda na dabino ko sa'i guda na sha'iri rawahu al-bukhari wa muslim wa amma al-ijma'u ala wujubi zakati al-fitri faqad naqalahu ghayru wahid min ahli al-ilm malamai da dama sun cira to batu game da tabbatar da ijma'in da aka yi akan wato fitar da zakar kono kabna abdul barri wa ibn al-munzir وغيرهما كما ودنا وغيرهما ومن لم يخرج زكاة الفطر لفقره وندا تلوشي يهنا شيء فطر فليس عليه شيء باب لفي أكنسا وصيامه صحيح أزمنسا كما ياي wal qaidatu taqulu kullu wajibin yasqutu bil ajaz qaida fiqhiyya shine duk wani wajibi yana faduwa idan mutum ya kasa yin shi kuma lam yukhrij zakatul fitr min al muslimina wa huwa qadirun fa huwa athim wanda kuma yana da shi amma bakar rowa ta hana shi ya fitar wannan yayi kuskure yayi laifi athimun wa asim yayi zunubi yayi sabo usiyamuhu sahihun insha Allah azumin shi ya inganta inna ma yayi asaran lada da falala dake cikin wancan sadaka fa'idatu wala yace ga wannan fa'ida zaba jumhuru alil ilmi ila jawaz ikhraj zakatul fitr min ghairi hadhihi al ajnas malamai sun tafi akan halasta fitar zakafi da kai daga abinda ba waɗancan ba ba dabino ba ba sha'iri ba al-ajnas al-madhkura fil ahadith fil hadisi faqalu suka ce yajuzu ikhrajuha min quti ahli al-balad ana iya fitarwa kowane gari su fitar daga abin da shine abincin su kal urzi wad daqiqi wad dakhan wal hinta wa ghayr dalika kamar wato shinkafa ita ce urz ko gari garin addaqiq da addakhan duka gari ne sai dai addakhan kaman fulawa kenan gari ne laushi haka sosai wanda aka mai da shi powder mun gane abinda asalin shi shi kuma an riga an sarrafa shi ya zama wani gari kaman garin masara da ake yayi a yanzu ko garin alkama kuma kamantansu suna faɗa ne saboda kasashen su ba sa ganin waɗannan abubuwan yadda muke ganin su babin da zaka je yanzu a garin su ka ga masara ka sai buhunta ko dawa ko gudu ba za ka taba ganin ta supermarket ne za su aje maka masara ana aunawa tiya tiya sai dai ka ga garin irin wannan na yan gayu da ake ce masa mobita kuma kamata shi to shi yake magana to duk abin da kuke ci a yankin ku shine abin da za ku fitar da shi daga abin nan abin da irin abin da kake ci matsakaici a gidanka shi yasa kamar yadda wata rana mal albani yake fara Allah ya gafarta mishi ya daga cikin ruwa a ce tsawon shekara masara kake ci kun ka tashi fitar da kafu da kai kuma sai ka je ka siyo wata tsohuwar dawa wadda ta ji magani tana wari ko wadda kwari suka riga suka zama illata ta wata zaka zo ka bayar kaga wannan shine wala tayammul khabisa minhu tunfiquna huwa rastum bi akhidi ko kuma wanda shinkafa yake ci tsawon shekara shi kuma sai je sai ya nemo shi kuma masara ya bayar kuma a gidan shi ba a cin masara irin shinkafa da kake ci ta zaka bayar abinda kake ci a gidanka shi zaka bayar so da ka yankunan da suke cin masara dawa gero ko garin kwaki ko wani abu makamancin haka kowa ya bada abinda yake ci to inda iskaliya take zuwa a zamanance ana yawan wannan tambayoyin akwai inda ake cin abubuwa waɗanda ba a auna su ba sa zuwa da yadda za ka yi auna su sa'i a ce misali mutum taliya yake ci ko indomi ko wani abu makamancin haka waɗanda ba za ka iya juye su a kwano a auna su tiya-tiya ba da wannan babu laifi a duba wani abu wanda yake daidai darajarsu misali watakila taliya a ce darajar ta ɗaya da shinkafa ko misali misali to sai a duba shinkafa da za a fitar sa'i ɗaya nawa yake watakila mace yana yin dubu biyu to sai a ba da taliya ta kimanin dubu biyu a matsayin mutumci almasin wannan istihadin ko kuma ƙasashen da da garuruwan da an daina dafa abinci a gida babu inda ake samun abinci ɗanye a siya sai dai matsa'in yanzu tsawon azumin na akwai gidan da ba a yin abinci sai dai kula fita a jiya siya kaga mu a wajenmu wannan aina ƙasa ce ko aure sai a hana ka ce ba a hura wuta a gidansu to akwai inda su kuma waye wasu ta kai yanzu kwata-kwata ba a yin abinci a gidaje to wannan shi ma babu laifi za a iya kimantawa da kuɗin domin su ma talakawan su ma ba sa dafawa in ka ba su ma zuwa za su siyo abinci ko ina dafaffe ake ake ci za ka je ka ga gida ga kicin nan komai da ake bukata an saka amma shekara da shekaru ba taɓa ko kunna gas ba a ciki kawai ya zama kawai kwalliya ramzi ne dai kawai akwai akwai kitchen a gida amma kullum sai dai a fita aje matsam a ci abinci ko aje da kwanuka a siyo ko an so safari take away a dawo da shi gida a zuwa ci haka suke kai yanzu jama'ar duniya fa sun kai wani fele kyanda a birane irin Egypt kamar Cairo ko Riyadh kashin Laraba wannan particularly wallahi wani shayi bai iya dafawa a gidansa akwai application na shaguna da kantina da da da abin nan mahadin inda ake yin shayi ko ake yin burodi ko ake wani abu zai danna application din ne kawai yanzu yanzu ya order kofin shayi kwaya daya ko kwaya biyu a ba dan mashin ya rugo da gudu ya kawo mai ya riga ya biya saboda tsabar lalaci wallahi ka ga abun sai ya baka mamaki wallahi ko za ka ga wannan kamfanin suna da ƴan mashin ɗin wani suna da shi sun fi guda talatin aikin su kenan kawai suna zaune a kan mashin kamar ya ataba suna jiran oda kawai da sun ga oda kawai za su je su karɓa su ruga da gudu su kai oda shayi oda laban oda abinci oda kaza da sauransu wannan kaga ai tsabar abin nan ne wato lalaci ne da rashin sanin ciwon kai Allah ya kyauta to kaga irin waɗannan wuraren su sai dole sai dai a yi shi da kimar kuɗi kuɗin abincin to sai a bayar alhamdulillah kuma akwai abin nan jam'iyyat khairiyya wanda suke yin wannan aikin zaka biya kuɗin su kuma suna da abin nan database ɗinsu na talakawa da mabukata da suka sani sai a ɗauka a bayar wasu garuruwan kuma ma sai an ɗauka an kai wani gari so zai zama gari ne babu wanda za a kira da suna talaka ko a nan abuja akwai anguwanni da mutanen mun taɓa zuwa wata anguwa abuja ga abincin iftari wanda ake kawo ga mutane sa ta kokuwa to wallahi sai an gama sallar isha yana yana jira mutane a wajen an yi ashan sai dai wani daga cikin mutanen kirki a masallacin sai ya ɗiba a motar shi sai ya ruga da gudu ya fito abuja sai ya ba su ‘yan Abuja, eh ya kawo ma ‘yan Abuja, amma su ‘yan cikin Abuja ba ruwansu ga yana ana ta wucewa ba a ɗauka, ana ganin abin kunya ne. An yi sallama garba, ga yana an aje a take away a leda masu kyau sosai, kamar filet ɗari. Sallama garba a tafi gida, ya zo a yi sallah isha a ashan abincin nan yana nan a wurin yana jira, babu mai ci. To sai a samu wani sai ya ɗauka a Hilux, a zazzaba a bayan Hilux sai ruga da gudu ya fito wajen gari inda akwai ya ayyuhan nasu sai su kuma da an zo su daka wawa su kwashe. Allah ya kyauta. Shi sa ba wace yi gaskiya da ke can zaune bai ga gari ba. In a garinku kawai kake akwai abin da ba za ka taɓa iya fahimta su ba. Ba za ka taɓa iya fahimta su ba a garinku kawai kake. Wallahul musta'an. To wannan kenan ko? ina ne ma na'am waqtaruhu min al-ulama al-mu'asirin ibn Uthaymeen wal Wadi'i wal Albani wal Lajnat ad-da'ima bi ra'asati Sheikh bin Baz rahmatullahi 'ala al-jami' duk waɗannan malamai wannan shine zabin su gabaki ɗayan su bar mu saurara anan sai mu shiga darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi